واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 28 ga watan daya shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da shida ga watan tara shekara ta 2021 miladiya za mu dora kan inda muka tsaya a karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan masallaci a mai albarka na sheikh jafar mahmud adam rahimahullah da ke sabuwar gandu wanda yau insha Allah shi taimakon Allah za mu tsaya ne akan za mu tashi ne akan aya ta 44 bayan mun tsaya akan aya ta 43 da Allah ya ce alamtara anna Allah yusji sahaban thumma yu'allifu bainahu na ma'arama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار Allah yana mana bayani cewa yana cikin aikinsa yana cikin mulkinsa da sarautarsa da isansa tabaraka wa ta'ala yana juya dare da rana yusrifu ha ko yusrifu huma fi ikhtilafihima wa ta'aqubihima Allah shi yake jujjuya su wato sabawansu wannan ya tafi wannan ya dawo sannan wannan ya bi bayan wannan ya'ti bil laili wa yadhhab bin nahar Allah sai zo da dare sai kuma ya tafi da rana wa ya ci bin nahari wa ya zambin layin allah sai zo da rana ya kuma wuce da dare kamar yadda ɗazu rana ne yanzu kuma dare ne ana jimawa kuma can bayan awanni kuma za a ga gari ya waye an zo an kira asubahi har ma gari ya waye a sake komawa aiki manzo Allah ya faɗa cikin hadisi annabi yana faɗa Allah ya faɗa cikin hadisul qudsi yu'zini ibnu adam dan adam yana cutar da ni ya subu dahara wa ana dahar yana zagin zamani ni ne zamanin in ji Allah biyadil amr uqallibu al-layla wan nahar al'amari a hannuna yake ni nake juya dare ni nake juya rana Allah ya ce inna fi zalika lalle a cikin haka wana fi zalika alladhi wato zukirat min al-ashiya a cikin abubuwan da aka ambata mana to lalle la'ibratan li ulil absar akwai abun lura yani dalalatan li ahli al-uqul akwai abun nuni da fahimta ga masu hankali wal basair da masu basira ala qudratil lahi wa tawhidihi a bisa wato karfin mulkin ubangiji da kuma wato kadaita shi wannan yana nuna mana in kaga dare ya zo Allah ya kawo shi in kaga rana ta zo Allah ne ya kawo ta ba wani bature da yake juya dare ba wani bature da yake juya rana babu shi babu wata na'ura da ake dannawa a wani wuri a ga dare ya yi ko a danna a wani wuri a ga rana ta yi babu kowa da mai son allah da mai kin allah dole su haƙura su yadda cewa allah ne ke juya wato a wannan dare da rana wannan yana nuna mana wato wahdaniyatullahi tabaraka wa ta'ala wa qudratu kadaitakar ubangiji da ikonsa kuma kaga yadda yake ya sa wannan yana bin wannan ya sa wannan yana bin wannan ya tulubu hasisa wa shamsa wal qamara wa nujum musakharatin bi amri ala lahu al khalq wal amr wani na bin wani wani na bin wani wani na bin wani duka da karkashin mulkin Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ce mai malam والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير wallahu khalaqa kulla dabba Allah shi ya halicci dukkan wata dabba a kira'ar Hamza wal Kisa'i wallahu khaliqu kulli bil idafa sauran kuma khalaqa kulla ala al fi'li kenan mimma Allah ya halicci kowace dabba wato daga daga daga ruwa ruwan ana nufin ruwan mani mimma ana nufin min nutfa abin da ake nufi da dabba a nan shine kullu hayawanin yushahad fil duniya duk abin da yake rayayye da ake ganin sa a duniya banda mala'iku banda aljanu don ba a ce da su dabba kuma ba ma ganin su ko da yake a wata fassarar ma min dabbatin fil ardi duk wani abin da yake bayan ƙasa kullu ma yadubu alal ard ana ce da shi dabba to anan za su iya shiga amma in an ce abin da ake ganin sa a ido to kaga banda mala'ika banda aljanu kenan saboda ba ma kallon su malamai suka ce ai duk wata halitta da ka sani a duniya gaba ɗaya daga ruwa ne aka yi ta saboda Allah wato ya fara halittar ruwa ne asalin halitta ubangiji abin da ya fara yi a duniya ruwa ya fara halitta da ya yi ruwa sai kuma ya kirkiri iska a cikin ruwa shi yasa za ga duk inda kaga akwai ruwa to sai kaga iska ko da akan kogi ne kuwa balma iskar da take saman kogi ita ce iska mai tsanani da har take kokarin kifar da jirgin ruwa akwai ruwan da ma iskan take kora shi yana murzawa to da Allah ya halicci ruwa sai kuma ya halicci iska sannan kuma Allah sai ya halicci mala'iku wannan ɗauri-ɗauri kenan wasu su ya yi su da wuta aljanu ma haka ya halicce su wasu kuma ya yi su da da taɓo cikin halittarsa shine annaba adam to kaga ashe asalin kowace halitta daga wannan ruwan tunda a jikin ruwan ne aka a ciri komai Allah ya ce waje an min alma'i kulla shay'in hayy yanzu ko wuta ma za ku gaba ana yi da ruwa ba in za a samar da wuta ba sai a ce ana amfani da ruwa ba faminhum man yamshi ala batnihi daga cikin dabbobin da Allah ya halitta akwai masu tafiya akan cikin su kamar macizai kamar kifaye kamar tsuntsaye faminhum man yamshi ala batnihi duk maciji yana tafiya ne akan cikin sa akwai wanda yake tafiya akan akan ruwa akan cikin sa kamar kifi haka tsutsa to wannan shine faminhum man yamshi ala batnihi ومنهم من يمشي على رجلين daga cikin halittun akwai masu tafiya a bisa kafafuwa guda biyu kamar dan adam akan kafa biyu yake tafiya da kuma duk wani tsuntsu da ka sani sai ya yi musu kafa biyu saboda girman mulkin Allah da kudararsa ka duba tsani kafa sabi ne amma tunda Allah bai so ya tsaya ba ya tafiya in ka tsaye da shi sai ya faɗi sai ka jingina shi amma ka ga kafa sabi me yasa yake faduwa saboda Allah bai so yayi bai ba Allah bai so yayi tafiya ba ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على arba'a akwai dabbobi da Allah ya halitta suna tafiya akan kafafuwa guda hudu kamar dukkan dabbobi da su kura kerkeci zaki akuya ha duk waɗannan ala arba'a amma anan akwai wasu halittun da Allah bai ambace su ba kuma su ma suna da ƙafa haka ne akwai wanda zai tuna kawai masu tafiya da ciki da ƙafafuwa guda biyu da ƙafa hudu ne su kenan akwai masu tafiya akan ƙafofi sama da guda hudu haka ne yawwa akwai waɗanda za ku suna tafiya wasu ƙwari akwai kwari da za ga su kafa su safi ashirin ma ko kamar me kamar shanshani kamar me kamar gizo-gizo da sauransu kaga duk waɗannan suna tafiya a sama da hudu to me yasa ba a ambace su a ambato ba ana a cikin aya malamai suka ce dukkansu in ka lura da su kamar masu tafiya ai da kafa hudu ne dama me ake bukatar kafa hudu a samu gindin zama to shi kenan abinda goma nan za ta yi hudu ma za ta yi shi yasa qur'ani bai ce wa minhum man yamshi ala akthar min arba'a ba ba faɗi haka ba saboda dukansu kamar masu tafiya ne da gafa kudu din ina fata ana fahimta ya khluqullahu ma yasha Allah yana halittar abin da ya ga dama inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah tabaraka ta'ala wato mai iko ne akan komai kalmar dabba in an ce dabba abin da ake nufi shine kullu hayawanin wato zi ruha duk wani abu rayayye mai rai shine dabba duk abin da yake da rai to ana ce da shi mai ana da shi dabba ce da shi dabba shi yasa cikin tsabar balaga ta alkur'ani da Allah ya zo yin usulun sai ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma duk wani abin da ka san yana da rai to dole akwai tasirin ruwa a cikin halittarsa wannan sai ta sa ba yanda za a yi dan adam ko dabba ya rayu ba ruwa waje Allah min alma'i kulla shay'in hayy haka Allah ya ce kamar yadda akan ce da mai kafa hudu ma dabba ne mai kafa biyu ma dabba ne da sauransu amma dai abin da ake nufi ko mai kafa ɗaya ma duk dabba ne akwai wanda ya taɓa ganin sauro ido da ido kafar sana'a sau nawa yake cizon ka kullum nawa ne kafa sauro eh sauro a'a to ko a hoto ba ku taba ganin sa ba kafarsa ba biyu ba ne ko hudu ne hudu ne kudafa kuda طيب um, waja'alna min alma'i kulla shay'in hayy kamar da Imam Razi yace a wannan aya tana nuna cewa komai yana da alaka da ruwa to sai Allah yace mai kuma malam
laqad anzalna ayatin mubayyinat haka wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wa yaquluna amanna آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين sai kuma Allah tabaraka wata'ala ya koro mana wasu ayoyi sababbi a cikin wannan sura da ainihin wato suke mana bayanin hukunce-hukunce da ladabbai da kuma dalilai da ake nuna mana akan samuwar Allah shi shi kadai tabaraka wa ta'ala da kuma ikonsa kuma sai kawo mana magana akan munafukai Allah raba mu da sharrin munafukai munafukai su ne waɗanda ba sa amfanuwa da ayoyin Allah wa'azi baya musu tasiri ba sa ladabtuwa da ladabi da muminai suke ladabtuwa da shi laqad anzalna ayatin mubayyinat hakika Allah ce mun saukar da ayoyi bayyananni mana mun saukar wa Muhammad laqad anzalna ala abdina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayatin bayyanaha wa waddahnaha mun saukar masa da ayoyin da muka yi bayanin su muka yi wato filla filla da su kuma waja'alnaha khaliyatan min al-labsi wal ghumut ayoyin suka zamanto babu rikitarwa babu wani abin da ke boyayye su ne ayoyin alkur'ani Allah yake faɗa ayoyi ne bayyanat mubayyanat kenan um wallahu yahdi man yasha ila siratal mustaqim Allah shi yake shiryar da wanda ya so wanda iga dama zuwa ga hanya wacce take mai gaskiya ai wallahu ta'ala bi fadlihi wa ihsanihi yahdi man yasha'u hidayatahu ila siratal mustaqim Allah a cikin falalarsa da baiwarsa sai ya shirya da wanda ya ga dama zuwa wato hanya mai kakkiya Allah ka samu a cikinsu wanda ka shirya da su wannan shine tariqul islam wannan hanya ita ce hanya ta musulunci wa sabilul haqqi war rashad kuma hanya wacce take ta gaskiya ta kuma shari'a sai Allah ya mana bayani akan munafikai yace cikin ɗabi'a su wa yaquluna amanna billahi wa bir rasuli wa ata'na za ka ji suna cewa mun yi imani da Allah mun yi imani da manzan Allah kuma mun yi da'a wannan mutanen da Allah bai shiryar da su ba kenan bai shiryar da su zuwa siratul mustaqim da ba su ne munafukai a harshe amanna billah a harshe amanna bi rasulillah a harshe ata'ana Allah wa rasula mun bi Allah mun bi manzan Allah fi kulli amrin aw nahyin cin kowane umarni da hani amma Allah ya ce ya bayyana ƙaryarsu sai ce sun mai tawalla fariqun minhu sai kuma kaga wani bangare daga cikinsu ya juya baya ka ce ka yi imani ka ce ka gaskata Allah ka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma abin abin mamaki sai kaga wani bangare daga cikinsu ya juya baya sun rabu da Allah sun rabu da manzon Allah da'awa ce kawai ta ce ana son Allah ana son manzon Allah amma sai ya zamanto suka juya musu baya Allah ce wa ma'ula'ika bil mu'minin ai waɗancan ba mu'minai bane wannan nafiyun ne li da'awahumul iman Allah ya kore da'awarsu ta imani ne wa tawbiqul lahum ala aqwalihim allati yukazzibuha waqi'uhum da kuma kunyatar da su akan zancensu da suke faɗa yake ƙaryata haƙiƙanin waƙe'insu waɗannan tun da munafukai ne ba muminai ba ne duk da sun ce mun yi imani da Allah mun yi imani da wanzan Allah wannan yana nuna mana ashe mutum zai iya zuwa a baka ya ce ya yi imani da Allah ya yi imani da wanzan Allah amma a wajen Allah ƙarya yake amma ula yake bil mu'mini saboda ya quluna bi alsinatihim ne ma laysa fi qulubihim suna faɗa ne a harshen su abin da babu shi a cikin zukatansu dan da masu imanin ne da gaske to da ba su kauce kauce hukuncin Allah ba tabaraka ta'ala sannan ba su kauce hukuncin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ayar malamai suke cewa ta sauka ne akan wani mutum da ake ce da shi bishril munafiq um, akwai husuma da ta shiga tsakaninsa da wani bayahude akan wata gona sai shi ba yahudan sai ya ce to sai dai akai kara wajen annan muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da ta hakam ila muhammadin sallallahu alaihi wa sallama mu je gurin annabi munafikin sai ya ce ba za a je wajen annabi ba na ta hakam ila ka'ab bin al-ashraf shi fa wannan mutumin fa a wajen musulmi musulmi ne amma ka duba ba yahude da kansa ya ce a je annabi ya hukunci shi ku wannan munafikin sai ya kira sunan wani katon kafiri me yasa ya ce fa inna muhammadin ya hifu alaina ya ce ai wato annabi zai mana adalci zai mana zalunci ba zai mana adalci ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba yahude ya ce aje wajen annabi ya yarda da shi amma munafiki ya ce me kar aje to aya ta gaba mai Allah ce arama
وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ هكذا بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Allah kiyaye mu Allah tabaraka wa ta'ala yace irin waɗannan mutane munafukai wa idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum idan aka kiraye su zuwa ga Allah da manzon Allah dan yi hukunci tsakaninsu yani ar-rasulu yahkumu bi hukmillah annabi zai yi musu hukunci da hukuncin Allah idza fariqun minhum muridun sai ga wani bangare daga cikin su suna kau da kai ai anil hukumi wa qila anil ijaba sai su kauce hukunci ko sai su kaucewa amsa kiran da aka yi musu zuwa ga Allah da annabi alama ce ta munafiki wanda in Allah ya yi kira ko annabi ya yi kira bai zai ba yana faɗa da kiran Allah yana kira da kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya dada cewa iya kullahum alhaqu yatu ilayhi mud'inin idan su suka zamanto suna da gaskiya akan wasun su shine wa iya kullahum alhaqu idan ana jayayya ko ana tattauna suka zo su ne masu gaskiya akan wasunsu to ya tu ilaihi muz'inin to sai su maza su taho suna masu yin da'a muti'ina munqadina li hukmihi in su ne masu gaskiya to sai su taho wurin annabi din suna wato masu da'a suna masu miƙa wuya tunda sun san su ne masu gaskiya amma can in ba su da gaskiya sai ce a kar a je wurin su dan Muhammadu bai zai musu adalci ba la ilaha illallah kalmar muz'inin ana iya fassara ta wato musri'ina ila hukmi suna masu yin gaggawa dangane da karban hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sun san cewa shi in an kawo masa gaskiya yana tabbatar da ita ko akan waye Allah ce a fi qulubihim maradun am irtabu ka karanta shin wai waɗannan mutane a cikin zukatansu akwai rashin lafiya ne amir tabu ko shakka suke am shakku wannan istifham zam da taubih ne ma'ana lalle a cikin zukatansu akwai rashin lafiya kuma zukatansu akwai shakka am ya khafuna an yahifa Allahu alaihi wa rasuluhu ko suna ganin ko suna jin tsoron Allah zai yi musu zalunci ne da shi da annabinsa la ilaha Allah ce bal ula'ika humuz zalimun bari dai waɗancan mutane munafukan nan su ne azzalumai na haƙiƙa zalimun li anfusihim bi iradihim anil haqq waɗanda suka zaluntan kawukan su ta hanyar me kaucewa daga daga daga gaskiya yanzu mutum a ce yana da hankali a ce a je gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi hukunci ya ce kar a je kuma har ya faɗa da bakinsa ya ce annabi ba zai mai adalci ba saboda zalunci ai munafiki bai yi ba to haka suke tun a da haka a yanzu ma kullum suna cikinku suna yakar addini malam suna cikinku suna faɗa da musulunci suna cikinku suna faɗa da shari'a kuma duk inda za su iya bawa addini illa wallahi sai sun bashi amma fa za ku zo ku yi sallah da su za su nuna maka ce to kai Allah aka fi su sani amma duk makarun laili wannan hari wallahi da su ake yi a su hana ruwa gudu ke kun gama shiga kun abin da za ku yi kawai sai dai ku ga abu ya bayyana musamman yanzu malam da munafurci ya zama rijista ne ma da shi yanzu wani ya zama munafiki ya fi jin daɗi ya ci abinci da munafurci ya sharri ya karya ko munafikin kala-kala ne akwai munafikin mutum da yake yi wa mutane munafurci akwai munafiki da yake yi wa wata al'umma akwai munafiki da yake yi wa 'yan uwansa munafurci akwai munafiki da yake yi wa da'awa munafurci su kwangilarsu ake ɗauka su yi faɗa da musulunci da addini shi ne can allah ya ce ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ثم فقد سي إيماني أما يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا Allah ya bayani cewa idan duk lokacin da aka aka aka nemi su zo a musu hukunci na gaskiya in ba su da gaskiya ba za su zo ba in kuma su ne masu gaskiya za su zo wa iya kulla humul haƙo ya tu ilayhi mudini kalmar al'iz'an a larabci tana nufin al'in ƙiyadu kalmar al'iz'an a larabci tana nufin atta'a za su zo suna masu ɗa'a suna masu miƙa wuya Allah ya tabbatar da rashin lafiya a cikin zukatansu don akwai masu ciwon zuciya ba wai wacce ake zuwa a yi mata allura a wajen likita ko a bata kwaya ba wallahi gwanda Allah ya jarrabe ka da wannan ciwon zuciyar da zai kwantar da kai ya kashe ka a gado akan Allah ya jarrabe ka da ciwon zuciya na rashin imani kada Allah ya jarrabe ka da ciwon zuciya na rashin imani so duka muna roƙon Allah ya ba mu kariya wato ya tsare mu ya kare mu da karewarsa jama'a ina shaida muku babu wanda suka wahal da annabi a da'awarsa a rayuwarsa irin munafukai ko kafirai sai sun sallama musu saboda su matsalarsu a tare ake da su dare da rana da su ake sahu da su ake tafiya yaƙi da su ake rufe ƙofa malam ba ciwo a ce ka shiga wuri ka rufe ɗaki da wani ku yi magana ta sirri ta arziki malam mutumin nan ya fita ya je ya je ya baje ka a wani wuri wannan abu yana da bakin ciki wallahi zai za ka yi ka makkale musu faskare ka kwantar da shi to amma ba yanda za ka yi yanzu Allah yakan iya jarrabe ka wallahi da munafiki a cikin ɗakinka a gidanka wallahi ta sosai ma ai na yadda da su a wallahi ni dai ni dai da gani sai kaza a gidana a na gidan naka su ne fitinannu tuntunan an saye su tuntunan Allah kare mu sharrin munafikai shi yasa duk lokacin da mutum ya samu dama zai addu'a wallahi malam ya roki Allah kare shi da makircin munafiki munafiki munafiki da annamimin mutum wala ba su da daɗin sha'ani suna mai da hannun agogo baya to wannan kenan um, Allah bai zai zalunce su ba don Allah baya zalunci inna Allah laysa bi zallamin lil abid abid da Allah ce am yakhafuna wato suna jin tsoron an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu da Allah da manzan Allah su zalunce su bal ulaika hum zalimun lalle wadancan azzalimai ne wadannan munafikai hum zalimun li anfusihim wa li ghairihim sun zalunci kawukan su sun zalunci wato wasun su haisu radu haisu wada'u al-umura fi ghairi mawdi'iha ta yanda suka sanya al'amura ba a inda suke ba yawwa damu shine zalunci din ka aje abinda ba haka yake ba a wurin da yake ba wurin sa ba Allah ce a fi ƙulubihim maradun nam a fi nam rata a fi ƙulubihim maradun a cikin zukatansu akwai rashin lafiya ne ko kuma suna jin tsoron Allah Ubangiji zai zalunce su to shine ne Allah tabbatar mana cewa waɗannan ba muminai ba ne ba min sifatil muminin sadiqina yana cikin sifofin mumini masu gaskiya saba wa munafikai yawwa duk inda ka ji munafiki to ka saba masa to sai Allah ya yi mana bayani akan mumini me ya kamata mu yi na'am
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا haka وأولئك هم المفلحون Allah ya ce ai su mumine ba su raba kafa innama ka daidai kana kasa ya kasance kaulin mumini na zancen muminai idan du'au ila Allah wa rasuli in an kira su zuwa ga Allah da manzon Allah ila kitabillahi wa rasuli kenan zuwa ga littafin Allah da sunna li yahkuma bainahum wato dan wannan littafi ko sunna din ko shi annabi ya hukunci tsakanin su abinda suke cewa sami'ina wa ata'na mun ji kuma mun bi sami'ina du'a wa ata'na bil ijaba sami'ina mun ji kira kuma mun amsa ba musu ba jayayya Allah ce wa ula'ika humul muflihun ai waɗancan ai su ne masu wato rabauta wannan sifa ce cikin sifofin muminai da Allah ya faɗa kawai amsa suke ba sa sabawa kai ma kai kokari ka zama cikin wanda da Allah ya faɗa suke amsa wa man yuti Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun Allah ya yi bayani akan sifofin mu'mini a wurare da dama cewa in dai ya faɗa su bi suke yi ba sa sabawa ya Allah ya ci aran
ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون
Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana bayani cewa waɗannan mutane sun yi rantsuwa haƙiƙanin rantsuwa in an ce jihad al-aiman ana nufin an yahlifa al-insanu billah rantsuwa suke yi da Allah saboda babu wani rantsuwa sama da rantsuwa da Allah ba wata rantsuwa sama da rantsuwa da Allah da haka Allah ya ce wa aqsamu billahi jahada aymanihim la in amartahum la yakhrujunna idan har kai Muhammad ka umarce su to shikenan fa za su fita in dai kace su fita za su fita kuma sun yi rantsuwa abin da ya faru shine munafukai ne suke ta fada a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama suke gaya masa ai aina ma kunta nakun ma'ak duk inda ka kasance ya muhammadu muna ma albishir mu ma zamu kasance tare da kai la in kharajta kharajna ma'ak in har ka fita yaki to tare za mu fita da kai ya muhammadu wa in aqamta aqamna in ka zauna a gida muna tare da kai wa yana martana bil jihadi jahadna in ka umarshe mu yi jihadi za mu je mu yi jihadi Allah ya ce la tuqsimu kar ku yi rantsuwa kar ku yi rantsuwa wannan zancen ya kare amma ka ce kar ka rantsi Allah ya sani ko magareta ne ta'atun ma'rufa wannan ɗa'a taku ta baki sananniya ce mana ɗa'atun ne bil ƙauli wa bil lisani ɗa'a ce da kuke yin ta ta baka da harshe duna li'atiqad ba tare da wani ƙuduri ba wahiya ma'rufa kuma sanannen abu ne dama ɗa'atun ma'rufa ɗa'an nan da kuke yi sanannen abu ne ba ɗa'a ce ta Allah ba ɗa'a ce ta baka mun riga mun sani shari'a ta sani ko kuma wannan wani abu ne sananne daga gare ku kuma gareta ne kuna faɗan abin da ba ku aikatawa ko ta'atun ma'rufatun bi niyyatin khalisa afdal wa amsal min yamin bil lisan wala yuwafiquha al fi'l kamar sai mu ce zancen ya kare a can ku yi da'a da niyya mai kyau da kyakkyawan ƙuduri shi ya fi alkhairi akan wacce za ku yi ta da harshe ba tare da zuciya tana ƙudurcewa ba inna Allah khabirun bima ta'malun lalle Allah ya kasance mai ba da labari ne dangane da abin da kuke aikatawa ka gaya musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la tuqsimu alama ta ƙuluna ku daina yin rantsuwa akan abin da kuke faɗa ya kuma munafukai fa inna ta'atakum ma'rufun amruha saboda da'ar ku ai an riga an sanya take wa mafrughun minha kuma an kammala da ita fa hiya ta'atun bil lisani faqat biduni al-i'tiqad babu qudri aikin ku yana ƙaryata da'ar da kuke yanzu Abdullahi ibn Ubay ibn Salul dan nan malam shugaban munafukai yakan zo fa gaban annabi har nasiha yake a masallaci ran juma'a ya tashi ya ce wa sahabbai wannan bawan Allah ku bi shi ku bi Muhammadu ku mai da'a amma wallahi annabi yana daga kafa sai ya sare shi kuma shi annabi ya san munafiki ne shi to shi munafiki ma haka yake zai nuna ma yana yin ka ɗari bisa ɗari amma duk da ya samu wuri to su ne na farkon faskare ka to shi ne dai abin da za mu ce Allah kare kuma mu a rauninmu a matsayinmu na 'yan adam aka rauka Allah wallahi mana ana gamawa da mutum ya nuna yana yin ka yana son ka sai ka saki jiki da shi amma wallahi mala akwai wanda ba haka ba ne ƙarya yake yi wallahi yana gindinka amma so yake ya ga wallanka yana gindinka watakila ma yana amfanuwa da kai amma so yake me ya ga aibunka kai watakila ma yana ci a hannunka yana amfanuwa da kai kuma haƙuri irin na annabi malam tausayi irin na manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya kaddara shi wannan shugaban munafukai Abdullahi ibn a Abdullahi ibn Salul ibn Ubay ibn Salul sai ya haifi da sahabi mai suna Abdullahi sahabi babba yana cikin fudala'i sahaba wa kurama'ihim dan nan ya san abin da ubansa yake kuma ya san ubansa munafiki ne kwatsam Allah ya ɗauki ransa ya mutu shi uban shugaban munafuka Allah ma yana mutuwa wato halin ɗa da uba sai gashi ɗan nan ya garza ya gurin manzan Allah sallama ya je ce ya rasulullahi ka taimaka min da rigarka in yi wa babana likafani ba wai ba likafani bane a madina akwai amma wai so yake tunda ya san ubansa munafiki ne kuma ya san innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira yace bari ya karbi rigar annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa a yi mai likafani ko wataƙila zai sama wa ubansa sauƙin azaba annabi ya cire riga ya ba shi ya ce ka je ka lallabe babanka ana nan bayan ya lallabe shi sai ya zo ya ce ya rasu akwai ta alfarmar ta biyu ina so ka zo ka yi wa babana sallah alhali kuma Allah ya ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum ka neman musu gafara munafukai kenan ko kar ka neman musu gafara wannan annabi ake gaya fa inda za ka neman musu gafara sau bila adadin shine 70 laraba sun ce 70 suna nufin wato lamba mai kurewa ba wai iya 70 din ake nufi ba kamar yaro ya ce sau malala gashin tinkiya ma'ana da yawa Allah bai zai gafarta musu ba amma bawan Allah sahabin nan ya zo yana da neman alfarma dai ko da ma dai Allah ya ce ba za a yafe nan ba dai ka zo dai ka yi ya rasulullah to kaga inda ake alfarma wallahi mala annabi sai ya ce to sai ya taho ya miƙe zai kabbara sai sai na umar ya rike rigar saka sai ce ya rasulallah tusalli alai ya manzan Allah yanzu wannan sallah za ka yi masa innahu munafiq ya ce munafiki ne wannan yaya za ka yi masa sallah ya manzan Allah manta ka yi a wata riwaya umar ya fara irgo rashin mutuncin da yawa annabi ka manta shi ya mana kaza ka manta shi ya aikata kaza ka manta shi ya kaza shi ya kaza umar ya ta lissafo masa irin tsayar da yawa musulunci da musulmai malam sai umar sai annabi ya juya ya kalli umar shi ya umar inna ma khayyart ya ce ya umar a cikin ayar ka da karanta ta zabi Allah ya bani ko na yi ko kar na yi bari na yi Allah ba cewa ya kar na yi ba cewa ne ko na yi ko kar na yi umar ya ce inna munafiq ya rasulallah ya manzan Allah wannan babban munafiki kamar sa sallah malaka jin munin munafurci ko to ko sallah ba Allah ya hana annabi yau munafiki sallah kuma wallahi malam muna nan muna tare da su tsundum wallahi wallahi malam wani wallahi kana tafiya malam bakin ciki yake ya zai kifan da kai haka ne malam kuma an baka labarin an ce wane sai ka ce yanzu wane wallahi da shi ake zuwa yi da shi ake zuwa Allah ya isa wato mutum ya zauna gindinka yana sare ka shi sa wani lokacin kawai gwanda mutum ya bayyana ma yana yin ka ko baya yi kawai ina san kana yi na kana yi na baka yi na baka yi mu tafi haka ya fi sauki malam kawai ina haɗu da kai na san shirin da zan yi wallahi amma mai illa wanda zai shiga jikinka a karam kallah zai nuna kayanka ne zai nuna naka ne ya rinka sa diga yana mai faskare ka ya yanka maka rashin mutunci kuma shine mutum na farko da zai fara zuwa ya maka jaje wallahi mala sai ka ana wane shi fa ya fara zuwa ya jajanta a ce ai da shi shi su su wannan shegen kenan wannan haka zaka ji ana faɗa wallahi malam a ai sai da zikiri wallahi sai da zikiri sai da roƙon Allah sai da addu'a in ba haka ba yanzu za su kifar da kai yanzu yanzu ne za su sauke ka wallahi an dai sai dai ka shiga makabartar tarihi sai ka ji ana dawa ne dawa ne tuntuni sun gama da kai ina sai ka hana kanka bacci sai ka dage da askar sai ka dage wa min sharrin nafazati bil uqadi in ka ji burburi suna damunka wa min sharrin nafazati bil uqadi wa min sharrin nafazati bil uqadi ya Allah wa min sharrin nafazati bil kai ta bugawa wallahi ta lalace zai bige ka ya koma wuce ba cewa yayi balaki da nasi magani ya tsurku ba tsawo sai biyan bukata gajeriyar sura amma akwai aiki shi yasa annabi ya san halin mutane ya ce duk sallah idan ka yi sallah asubahi sai ka yi ƙulhuwallahu ƙafa uku falaki ƙafa uku nasi ƙafa uku kaga farkon yini idan ka zo ka yi magariba rana ta yi ta rufe to waɗannan 'yan tsurkun fa suna nan za su biyo ka har dare to ka samu abokin tafiya da daddare in kai magariba ma ka watsa uku ukun nan wallahi malam sannan aka ce bai isa ba in ka gama kwaramniyarka za ka kwanta bacci a shimfiɗarka zuba kwaya uku uku sau uku tara shi kan wannan sai da annabi ma ya ce sai ka tofa ma ka shafa saboda miyagun dare dan akwai matsiyacin da har dare sai ya biyo ka wallahi kun lura da hikimar ta annabi ai an yi uku da asuba ba su isa ba ya ce a daɗa ƙara su da magariba ba su isa ba in za ka kwanta kan ka jona ma hadda ayatul kursiyu ma wannan kuma hadda maganin aljanu ma ba ma mutum ba ma aljani ma matsiyaci sai kai maganin sa insha Allah ka hada da ulhu wallahu da falaki da nasi ka tofe jikinka ka tas ka kwanta to za su yi ta jefowa sai dai ta tsallake kan ɗakin ka yau za ka je yana wucewa kawai sai dai wuce wallahi ba saboda saboda ka dahu amma ka je ka zuba haka ka kwanta akan gado kamar doya a wata ran kwari za su zo su cinye ka wallahi a kula wannan duniyar wallahi malam ba aminci ina gaya muku gaskiya ba aminci ka tsaya ka dafa kanka kawai duk addu'ar da ka ji aka ce ta neman kariya ne wallahi ka yi ta yau kafin annabi ne ai baka bi shi ba amma bai zauna ba sai ka zo ka zauna ka abin nan wai je wani ya turo mana tambaya ya dan bude dan shagonsa a makarar a gurin karatu jiya ko wannan ya turo mana wallahi wala taimaka mana da addu'a na dan bude dan shago na wani karar ya zo ya gaya mu yace na mugun bakin ciki da ni ya hana shi bacci shi yanzu tsoro yake ji na ce in ban da kai ba kai ne ba tunda har ma ya fito ya nuna gaba ya ce sai ka ce a a a a a to ai na gode Allah da ya bayyana min kai sai ka ce mu zuba mu da ni da kai mu gani ƙwarai kuwa wai dan shagonsa ne fa ya bude wai ya zo ya ce mai wallahi yana bakin ciki da shi yana fatan Allah kifar da shi ya karya shi kenan shine mu kuma ya miƙo mana tunda muna addu'a gurin karatu bari ya je ya bacci a gida ya zo majalisi ya ce a mai addu'a na ce tashi za ka yi ai kwarai tashi tashi tashi ka gani duk inda ka buga ka fara bacci karfe biyu biyu da rabi ka duba agogo uku ta yi ka ce to bacci bai kama ka ba sai ka yi alwala ka samu asuwakinka zabgege ka goge bakinka sosai ka kama sallah na rantse da Allah ko ifiriti ne sa ka gaba wallahi sai ka buge shi dare dare musamman ma Allah ya taimake ka samu sunansa kana zuba shi a sujjada ka ce ya Allah kai mun maganin wane ya Allah kamar yadda ya sa ni a gaba Allah ka sa shi a gaba ka gama washe gari kuma ka sai kosan ka lafiyayye na 500 kai sadaka ka bi da shi ka sha mamaki ai wani an dame shi ana masa abin da ya ce kaga bari ka ga zan yi maganin mutanen nan ya je auna wakensa wake ya kai wa iyalinsa ya ce duk juma'a da safe a toya mun kose ga kudin mai ga kudin kaza ga kudin kaza kowa a gida ya ci kuma a fidda kosan nan waje kowa a raba shi akwai abin da muka sa a gaba tun yaushe al'amura sai suka bi iyayi sadaka maganin masifa ai kuna da sirri a hannunku amma ba ku gane ba ne billahi azimu tuwon masara miyar kuka ka zuba mata wake ka tuka ta kyakkyawan tuki ka fitar da ka fitar da shi a waje mada ka dawa suka gyara wannan tuwo ka koma gefe kai tawassuli kace ya Allah dan albarkacin tuwon nan da na ci da su Allah kai min kaza wallahi Allah zai biya maka Allah ya mana afuwa eh kar ku zauna fa ba zama duniyar ba ta da daɗi yanzu matsiyata sun yi yawa kuma kullu za ni'imatin masu duk wani mai ni'ima wallahi sai an mai hasada yawa yan riga ka aka kasa ka canja sai ga wani yana bada matsala kuma wani lokacin hasadar za a maka wallahi a gidan ku uwar ku ɗaya uban ku ɗaya kaninka ko yayanka wani ya zo yana gaya wa yayansa yana abin da ce gane wani ɗan iska mara mutunci wannan mutum kai da ba dan Allah ne yake bada arziki ba ai wannan wala bai kamata ba a bashi arziki to wallahi wannan iya samu dama sai ya kwace arzikin kar ka manta fa dan uwa ne uwa ne uba daya so zaman lafiyanka addu'a kuma kaga ko da lafiya ce Allah ya baka duk talauci da kake da shi ko lafiya ce ubangiji ya baka wallahi wani baya son lafiyar Allah malam wani zai ce wai dan me yasa shi lafiyarsa kalau matsiya ce ko asibiti baya zuwa yaya zai yi ya ga kana ciwo da shi yake dora ciwo wallahi da sai ya dora maka a hina wa ma ulaika bil mu'minin wa idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun wa in yakul lahum al haqq yatu ilayhim mudhin fi qulubihim maradun am irtabu am yakhafuna an yahiba Allah alayhim wa rasuluhu bal ulaika humuz zalimun Allah ubangiji ce waɗannan mutane su ne azzalimi sai bayani kuma akan muminai yace wa man yuti Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah ko wanda yabi Allah yabi manzon Allah yaji tsoron Allah fi sirri wal alani a boye a bayyane Allah ka samu cikin masu jin tsoron ka a boye da bayyane Allah wai taqi kuma yaji tsoron Allah wasu sun karanta shi bil ishba'i wa yattaqihi wasu kuma sun karanta wa yattaqi yaji tsoron Allah wato a baya fa ula'ika humul fa'izuna to waɗannan su ne masu rabauta annajuna wato masu kubuta kenan a wajen Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ubangiji ya mana afuwar sai ya fi mana Allah ya sa aljanna ce mu kuma ya ji gan iyayenmu ya ji gan magabatanmu wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته